بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to barkan mu a tuni na biyu na wannan majalisi na ibn abi shayba yau sha uku ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ya daidai ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ci gaba da katon cikin littafin na kuma tulfika na alhafiz al'allama ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani لا لا متاش يوا dan ya ya faɗa baya wani ɗan karanta da cika tun baki da ya ce ne kawai kuma ne daga wuri a kawai da shi kenan خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ to yanzu mu gana kan shafi ya faɗi cewa wato sharadai na hadisi sahihi to rago wanda ya zarge mana shine mai magana akan shaf cewa hadisin da cikin sharadin hadisi sahihi din khabar ahad wanda dai ake karba kare zama kare zama wato akwai akwai shugo يعني لا يشب به الراوي عن الثقات ولا يخالفه wannan shine abin da yake magana cewa kar wani rawi ya zo ya bauɗe daga abuntattu ga yanda suke ruwaito hadisin shi a samu ya saba wannan shine asalin maganar sha saboda haka a haka kaga ba shi da bambanci da munkar sabanin daga bayan mutum akhirun irin ibnu hajar sun zo sun ce mukhalafa na thiqa shine sha mukhalafa na da'if shine munkar wannan idan mun yi a yanzu mun bi ibnu hajar a yanzu wasu daga cikin malamai da suka bi shi akan haka mun bi ra'ayin su a haka to nan babu laifi amma dai magana mafi inganci sha da munkar abu ɗaya ne sha da munkar a wajen musamman mutaqaddimun abu ɗaya ne duk da kuma akwai ba su cika ma idlaqin lafazin sha din ba sun fi idlaqin lafazin munkar jahaza munkar ana iya samun hadisi ga amintacce ya rawaito jahaza munkar yanzu wannan wannan hadisin asar bin musa za a wajen wani za ka iya ganin wani lokacin magabata wani ya ce ha za munkar ka gani shi ya shi abu ta ce ne shi to wani ba sani shi asad ibn musa shi wancan da na kawai na mutum da ya sa asad ba kuma kamata ma in tambaya mutu ai ko da za ku san shi eh eh saboda shi ai shine tawafiqin ya ta yawa ai eh tunda shi wani akwai musan da a cikin sunan shi sunan shi yusuf ai musa yusuf abu ta yusuf ne ta ta waje dai ta yi wani ko ai wani a cikin malaman da shi ya san wancan din sai sai ta asad bin eh haka ta masha Allah ah saboda haka dai abinda ake magana shine wato sha hadisi kai zama sha shi ne ka a samu wani nakara a cikin hadisin da wannan bawan Allah amintacce ke ruwaitowa kar ya kaɗaita da wani abin da ake jin cewa ya za a ce shi kar ya kaji wani kana maimaita wannan hadisi kuma wannan bawan Allah ba shi ne ke ruwaitowa ba ko kuma da ya ruwaito suka ce su gabas aka yi shi wai ce a yamma aka yi kuma mutane biyar sun ruwaito kuma tare sun ajin su daya wani ma wataƙila shi ya yi aji bakwai shi kuma aji uku ne da shi to kaga idan za a bi ta tashi za a ce wannan gaskiya sha ne wannan wani hadisi ne wanda yake wato bai da ke hadisin sosai ba magana sosai zai zo akan wannan muka zo magana kan sha'ab da mahmud da munkar da ma'ruf zai zo yi magana akan wannan so zan jinkirta magana akan sha'ab muka zo wannan wata insha Allah sai mu magana kawai dai abin da za ku iya nan shine wato kar hadisin shi rawun ya zo da wani abin da zai gadar masa wata nakara wani babban kwadi zai gadar masa tun kuɗi wani ruwaya da kada kuma ya kaɗaita da shi wanda shi ba a san shi yana jajitacce ne ba ba kowane ne haka ta faru ne yake sa tun kuɗin ruwayan ba akwai ma akwai wasu marwaja da gaskiya za ka ga su a gasa sun kaɗaita hadisi su sai gaskiya wannan akwai shi da tafarrut kai wannan shi ɗaya adina mutum mutum wannan hadisi ni ban yadda ba in ji malamai wani wani ya dai zuwa ga ya dai tsauri wani kuma zuwa ga bai tsauri ba a shar'in nasa mai yake wata tafawatu rutabuhu li tafawuti hadhihi al-awsaf sannan kuma wato mataba mataba class class na'am to wa huwa sahihu li dhatihi kuma wannan to shine sahihi li dhatihi sahihi wanda yake da zatin sa a karan kansa shi shi baya bukatar wani sai ya karfafe shi shi yana dogaro ne saboda abin da ya cika na sharɗan inganci to wannan shine malami suke kira sahihu li dhatihi kuma wannan galibi inda ammati ahli hadith wannan shine ijma'in da suka yi in kaga wani wato duk ijma'in da shi bai kasa da wannan ba sai dai a samu wani ya dan yi sassauci ko wani ya dan tsananta amma dai duka sun yarda cewa idan hadisi ya cika wannan sharɗin to hadisin ya tabbata an fahimta eh ana samu wani kaga ya sassauci kaga ya sako kasa shi a wajensa ya ce a shi kawai mutukar bai san ko da bai san wane da daukan ilimi ba amma dai in bai san wanda ya san sauke shi ba shi kenan shi zai karba irin su ibn hibban saboda haka ya dinga tafsirul majahil abin sa to kaga wannan yayi sauki ne yayi sauki ya sassauta ne sosai shi to wani ko za a samu shi ma tsananta ya ga wani ya tsananta sosai zaka ga yana ma da ta'annuci marwaita daga cikin wanda zaka ga suna da wani shirin tahari din kamar sai Malik ibn Anas yanzu zaka zai ibn Qusay hadisi hadisi ne wanda yake yana cikin dawawin sunna zaka same ta amma kaga shi yana cewa shi mutum ba mai karfi ne a wajen sa ba to ba ne bin za za a wuce taka so kake wato ilimi ya da ilalace a cikin ilimi ya lalace in kace wajen dole sai tika tika an tika ne ana iya samun jayyidul hadis ko hasan hadis a karba to shi yake cewa to shi kanshi hadisi da ya fita sharadin inganci kake tsammanin wai darajar su ɗaya ce a ana samun sun sha bamban misali ruwayar malik da yake daga nafi daga ibn umar ba daidai take a wajen galibin malamai ba ko kuma da yawa daga cikin malamai ruwayar da ibn jurai ke yi daga nafi daga ibn umar ibn jurai shi ma malami ne ba bai kasa da malik ba imam ne sunansa abdul malik ibn abdul ibn jurai al-makki ne shi to amma ka ga ruwayan an tabbatar cewa bai iya rike bai haddace ilimin hadisin nafi'u ba kamar yadda malik haddace ba wa ana cewa nafi ba ingantacce bane kuma in ka za ka ce wannan sahihun ne wannan sahihun amma dai shi bai rike ba kamar yadda shi malik yake a fahimta yawwa kamar yadda kuma shi shi malik da zai rawaito hadisi ko shi da at-tauri su rawaito daga salih maula ta'ama shi kuma a samu ibn abi zai biya ruwaito za ta mali gaskiya za ta rishe lokacin da ikhtilafi ya saka kuce to shi kuma ibn abi zai biya ruwaito lokacin da yake garari a garabin sa da haka mu za mu karba da shi da irin su ibn jurayj da sauransu duk da akwai wanda suka tantama ba akan ibn jurayj shi ba akan nafi dan ibn jurayj babban malami ne to kaga anan dai duka kowanne su amintacci amintacci ne a ko kuma misali a ce malik wanda akwai da ga lokaci abin ya fito fili cewa wane ya fi wane sanin hadisin wane kamar su jani bin uyaina ya rubuta hadisi daga zuhuri sai ka samu laif ibn sa'ad ya rubuta hadisi shi ma daga zuhuri laif imam ne sai jani bin uyaina da malik su ma imam shi ma su ma imamai ne to amma ruwayar laif ibn sa'ad daga nafi ruwa ce wacce take akwai dan rauni ko daga zuhuri afwan daga zuhuri ruwa ce wacce akwai dan rauni akwai dan rauni ba ta kai ruwayar su malik din da su ibn uyaina ba an fahimta to wannan shi ne abin da su malam shi anan yake faɗa kusan laifin bin sa'ad ana cewa huwa afqahu min malik inji imamu shafi'i wal malami ne da san malamai shi ci fada ba wai mu ba kai wani ya tsammanin cewa muna ba ma da malami ne da san malamai malaman sa ne malim shafi'i malaman sa ne Allah bin sa'ad shafi'i yadda za mu ce ban san ruwaya da yake kai tsaye daga wajen sa ba amma ya je masa haka ya dana ilimin sosai wani lokaci ka zaka ga an samu kuma an yi canjaras kuma kamar lokaci wani malamai sun saba kamar malik ibn anas da Sufyan ibn Uyayna a Zuhri Imamu Ahmad ibn Hanbal sai yace shi Malik ya fi karfi akan Sufyan ibn Uyayna shi kuma Ali ibn Abdullah Madina ce a shi Sufyan ibn Uyayna ya fi shi karfi ana iya samun wannan wannan duk da wata rana da aka tashi aka ce to a zo a tattauna ko za haka ba ke ilimi ba a zo a tattauna yace sai Ahmad yake cewa sai muka shiga fadan hadisai da duka muka ittifaqi cewa Sufyan ibn Uyayna kuskure yayi ba nafi amma da aka gama kawai sai na ce to kawo na malukai aka dan kawo yan kwaya ne ce to kawo rabuwa sai aka aka shuru kuma to kaga ya tabbata kenan ya tabbata malik akwa min sufyan ibn uyayna sai ibn uyayna babban malami ne kuma shi tashi ba da hadisin ma aka ana badawa wato shi ba ba shi da kutub haka ke bayarwa to amma duk da haka sufyan ibn uyayna dama ya sa da tasawa shi da ali ibn abdullah al-madini sa tasawa sai dama shi saboda haka dole ba in ya ce ya ya fi a wajen to kaga abu ne mai sauki to wani lokaci ana samun haka ko kaga an ce malik da ubaidullah ibn umari wa da sai daga nafi su uku ake tantaba a cikin su wawa ya fi wani daga ayyuka sakta yani wanda ya dan girbe su malamin malikin ne shi kansa da kuma Ubaidillah al-Umari ba Abdullah al-Umari ba Ubaidillah shi al shi shi al-musazzar din ba al-mukabbar ba yawa eh Ubaidillah ibn Abdullah al-Umari sai kuma wannan na uku Malik ibn Anas da kuma ta ba akan wannan ina da ibn Umayyin ne ma yake cewa shi gaskiya yace dukkan su kawai shi ba zai tadi wasu sun tadi wasu sun ce Ubaidillah wasu sun ce Ayyub wasu sun ce Malik amma da yawa malamai suke gabatar da Malik Ayyub sai ya ni kaga sai ya zo in ji wasu yawancin malamai tunda shi dan iraki ne to amma dai ai ko ba magana musu ya zo bane shi ya jima ne ya jima ne a harkar haka akwai wanda za ga wani lokaci an can jaras kamar malik da asauri ruwaya da suke da rahayi da sayyid al-ansari kaga asauri shi ba dan madina bane amma kaga an kasa cewa malik ya fi ya fi shi kusa asauri ba yi da sauki wani bai zo fa a bishi ta shi a kansa saboda yadda ubangiji ya yi mishi baiwa a wannan harkar akwai wanda zaka gani ana dan gabatarwa suna iraki ne wani lokaci zaka sun gabatar da misal ibn kidam ya dan girme su kadan akan ruwayar su sali ibn ibn bai sunansa hasan ibn sali ibn hayy da sudan al-thawri to amma dai galibi za ga al-thawri shi gaskiya in aka saba masa zai wuya ka ga an wanye lafiya shu'uba yana cewa in dai ka ce da ta ba thawri kuma ai kai kata kata da ni kuma da maktani to mutum ne mai karfin gaske a ruwaya yana da haiba kwarai da gaske so akwai wannan za ga malik da shuba da sauri suna ruwa daga al'asari ya haimsa da al'asari sai ga ainihin jar cewa waye za a fi gabatarwa amma wani lokaci sai ga malik saboda alfarmashi mamari ne ne shi ne yana yaro dai ake dan ake ba shi waɗannan hadisan to kaga wata kila shi ne su ganewa akan waɗanda su su ba haka ba sannan kuma a cikin hadisai ingantattu wani lokaci ana samun kaga a zaɓi wasu daga cikin a ce waɗanda sun fi kowane inganci a sahu siha wannan zuwa ingancin ba to silsilatu zahab ne su yawa su first class ne first class ɗin ma bai irin 5 point ɗin nan ba 4 point wani abu ba a 5 point a gaza a gaza abin nan daga ciki abin da ake kawo kamar malik an nafi abin ali bin umar kamar malik an ali zuhuri an anas wannan duk malamai suna cewa wannan warwaya ce wadda take an aminta da ita kwarai da gaske kamar Muhammad ibn Sayyid daga Abida ibn Amr al-Salmani daga Ali ibn Abi Talib su ma wannan ana cewa an yi da ita kai Ibrahim an-Nakhai daga Alqama wala Alqama ne wannan daga Abdullah ibn Mas'ud a ba shi ba Alqama ibn Qais an-Nakhai galibi in kaga shi Alqama ibn Qais hadisin shi ba shi da yawa wanda ya roto ina mana amal bidiyar kike magana ko ba shi ba shi ba shi ba galibi in kaga Alqama an yi shiru to Alqama ibn Qais an-Nakhai to da ire da ire wanda ire da wanda akwai kuma da kuma sun dai kasa za a ga wasu kamar buraida bin abdullahi bin abi buraida daga babansa daga kakansa za a ga a wajen malamai kasa take da amma ingantacce ne haka riwayar hamad bin salama daga sabit bin an anas to amma kuma shi hamad bin salama in dai riwaya ce daga sabit an ce shi ya kowa da cewa wanda ya roto wanda ya roto abi wa abu kan nabin nari shine ake ta amma ne ibn salama in ji hadisin sabit al-bunani ne babu wanda ke shahada cewa shi yasa ma malamai suke wato jama imam bukhari layi dan me zai ke fitan ma wannan mutumin hadisi dan me saboda wasu yan kurakurai kawai da aka ce yana yi ibn salama shi imam bukhari bai fitan mishi da hadisi ba a cikin usul dinsa eh wannan magana ce ga wata idan mun je gaba haka kuma suhail ibn abi salih السمان daga babansa Abu Salih al-Samman daga to daga Abu Huraira wannan shi ma jadda ce sahihiya magana mafi inganci wasu sun ce wai Hassan ce amma dai malamai sun tantama wannan Hassan ne ko sahihi to amma galibi waɗannan Hamad ibn Salama wasu ce Hassan wasu ce sahihi saboda Hamad ibn Salama akwai dan magana akan sa amma magana mafi inganci sahihi ne Suhaib ibn Abi Salih wasu ce sahihi wasu ce Hassan Suhaib ibn Abi Salih babban malami ne an samu matsala ne ya sami rashin lafiya to dai samu shi lafiya sai wani naka ne ya rasu sai ya dan kada haka da yawa kuma abu yana da girma kuma sai wani ta dan motsi kaɗan to da sai ya zama wasu hadisai na baya ba daidai ba to amma daga baya sai mai aka yi mishi magani ya warke to wawa shine fa malaman hadisi ba a kowa kuma kai mu mu gaskiya za jin sau mu fi a hankali kuma wai saboda haka bukhari kin shi da hadisi saboda Allah kuma kaje ka ka ka ka ka fita ma wasu kuma shi yasa imamu nasai imamu ibnu hibban suka yi kata kata da bukhari kan wannan ba su wato abin ba su dauki abin da sauki ba eh to ai ai abin zai baka mamaki amma imam ne imam ne sosai to kaje ka dauko wani shagirgir kuma kaje ka kaje ka su shi ka banna shi ai shi sa abin babu sauki wannan ma ga suhail a sahihi hadisi sahihi ne kawai sai dai bai kai qimma a sai hadin ba bai kai qimma qimma ba shi ne za ku ga abu da ya ruwaito lokacin da bai da lafiya din aka ce wannan waye sunan sa Rabi'a bin Abi Abdurrahman ar-Ra'i ya ruwaito wani hadisi daga wajen ka sai wani ya manta yace amma da shi ke ruwaito ce shi dai Rabi'a yace shi yace to in dai yana ruwaitowa kawai ka je ka ruwaito na yadda ya faɗa na yadda na faɗa daga baya ba sai dai kawai yana ruwaitowa cewa na ruwaitowa daga rabi'a cewa shi ma ya ruwaito daga ni sai ta kaga ai yadda malaman hadisi suke wato duk wannan abin da zai baka in ka san yadda malamai ke kanai ce wannan wato za ka fahimci wauta da rashin hankali da wani a samu wata wai shi wai shi a hadisi na malam yadda da shi ba ko kuma ai zato ne ko kaza ko kaza wato abin ba shi da ba haushi sai zaka wani lokaci abin ba sauki in maka kama mutum kawai muna mutsutsu da shi abin bai gaba tafi da ba haushi duk bayan an wannan kalele cewa kuma ka zo kana ta magana kana tanta ba yanzu idan wato tajwid da al'aqali duk ba za mu iya jawarawa mu ce wai abin da likitoci ke gaya mana ko masu kimiyya ke gaya mana karya ne ba zai iya yi wa kuma zai yi ba a hankali to amma yanzu sai a ce kuma ka kowa kuma ka ce ba mu ka aida da shi ya ba shi wa saboda haka dai wannan shi ne abinda ibn hajar abinda ya faɗa cewa wata tafawatu rutabu bi tafawati hadhihi al-awsaf magana ce wacce take tana da karfi bare da gaske kuma ya kamata a fahimci haka akwai wanda zaka gani hadha asafu min hadha hadithu hadha asafu min hadithi hadha min hadithi wani to akwai abinda masu malamai yanzu suke kawowa za ga shirka sai karanu suna cewa asahu asahu sahih shine mutafaqa alaihi shaykhan man man farada bihi bukhari man farada bihi muslim sharɗo gairihi ma min ulama guda hudu za ga duk ana kawo ba ya ko ga wannan magana ta su kun kun yadda to da wannan maganar haka take ne makana da shakki ma makana da shakki eh haka makana da shakki eh sai a kawo su ibnu khuzaima kawo su ibnu ibba kai ai za ga malamu tsaro suna kawo ba wannan haka yake ko ba haka yake ba suka ce saboda girman sha'anin bukhari da muslim lida lati shekhaini saboda aka su yasa aka aka gabatar da bukhari akan muslim shi bukhari an gabatar da shi saboda la'anna wa ashadu taharriyan min muslim wa atamu sharban wa aqwa wa asad wa lishtiratihi as-sama' shi kuma imamu muslim ya yi shi yawa amma wannan asul sihha ne ko kuma shine sharadin imamu bukhari in muslim baki daya galibin hadisan imam muslim ba fa ana ba fa ba za ka ji an ce wai wa da kawai ba wai kawai kawai anguwa ɗaya suka taɓa rayuwa ko gari ɗaya ba a tsammanin sun iya haɗuwa da haka kawai dinga inganta hadisi ba kamar da suke tsammani da haka ai musulmin ma an ce kawai mu'asara ne shi a wajensa da haka waye wa ai duk galibin hadisan nasa duk saba'i ne sosai banda saba'i ma akwai mulazama shi yana cewa asalin inganci da za a iya karɓa a fara daga shi shine mu'asara shi ba abu ne ke asalin sihha yake magana yawwa shine mafi karanci ba kuma shi ne abin da shi ya kawo aljabin sabon ba galibi yawwa wato abin da ke magana za a iya samun wani wanda yake kawai gashi ya rayu makoci ne mara bakar gumi sai yanzu yana bada labarin mara bakar gumi da kaje kai bincike kuma kaga gashi a lokacin ma ɗalibin ilimi ne ya dan neman ilimin sa amma dai baka da inda tarihi yana cewa ya taɓa tsarin ilimi a wajen mara bakar gumi sai to wannan mu dauke shi kawai ya zama shine asalin ingancin niyyar da wanda wanda ya dan fita al'amari akan ka ce wai sai kana da ko so ɗaya ne wai aji an ji ya taɓa karanta ko bai taɓa karanta ba in ba haka ba sai littafi ya rushe kuma maganar imam bukhari ya bi cika amma kuma maganar imam muslim kuma ya fi kiyaye addini ya fi kiyaye addini a haka za ka ba maganar imam muslim magana ce wacce take shi ta ga da karfi karfin sa a ce mukaddimar sai ta raddi haka sosai eh ta ba ba kara to wannan idan muka ce wai abin da ma kana ala sharɗin bukari ala sharɗi ala sharɗi shekaini ala sharɗin bukari ala sharɗi musulun kaga abin kuma yanzu mun koma wajen girman malami kenan shi ne inganci to wannan shi wasu malamai suke cewa wannan kuskure ne ai yanzu kun koma kun ce yanzu littafin yanzu littafin nasu shine ke da ingancin ba wai sharhin nasu ba akwai ibnu humam al-hanafi yake cewa a a ce wai wannan cewa wannan asafu wanda ya zo a cikin sahihaini ko bukhari ko muslim sannan wani su shi na kasa da su ce wannan tahakkumi ne kawai cika baki ne tsabajan kawai zai so a yi ake ajiyun mulki ma abubuwa kamar in ji shi kuma magana ta gaskiya magana ce mai ingancin gaske saboda idan ka ce wai wani alashar da shekhaini sai kuma bukhari sai muslim alashar da shekhaini wannan in ka faɗa kana nufin cewa wane wane wane wane irin sanadinsu irin ingancinsu irin abin da suka yi mura'ati to ai yanzu ya kowa ba shar ba wai su ne abin izina ba shar'in su ne abin izina saboda haka in an samu irin wannan hadisin ko da sunan abi dauda ne ya cika wannan sharadin to kuma ya to kuma shi ma shi shi ma ya hauro ya zama asafin sahihi kun gane bambancin to wannan shine shi abin da shi ibnu mawaf ya faɗa suke cewa to kaga yanzu misali in aka samu a wani littafi aka samu wannan sharadin an cika ya ba kuɗi da na sahihainin ba cika yanzu kamar imamu ahmad ya rubuto daga al-qattan ya rawaito daga al-qattan ya rawaito daga malik ya rawaito daga al-ansari ya rawaito daga anas bin malik wannan duka a'immai ne suka rubuto wurin sai muka samu su kuma su su bukhari ba da irin wannan jada suka ruwaito ba sai kuma lokaci wannan ya fara su inganci kaga abin ya koma ana gabatar da littafi kenan to amma mu kuma abin da muke bukata shine a gabatar da sharadi sharadin shi aka gabatarwa ba littafi ba in an samu wani sharadi wani wanda ya cika sharadin irin nasu bukharin ko da ko ba cin bukhari to ya to ya jawar kankara ya kai kimba wajen wajen abin da in kuma aka samu wani hadisi da bai bai kai wani sharadin ba ko a cikin bukhari ne ko a cikin muslim to ya sako an kun fahimci bambancin saboda a cikin bukhari da muslim ana samun wani wanda yake malamai suna cewa kai wannan hasan hadisi ne ba ba sai ba kamar a cikin sai muslim ma muslim ya fitar ya fitar ma suwaid ibn sa'id al-hadathani suwaid ibn sa'id al-hadathani nan ya fara ikhtilafi daga baya kuma ya da kilamu sama an malik yana ba da kurakurai in gano motsa akwai kurakurai sosai motsa tunanin har yanzu za ku iya dubawa amma akwai kurakurai yana kurakurai kwarai da gaske to amma daga baya malamai sa cewa an ana ruwaya da a wajensa saboda uluwu sanad da yake da shi uluwu sanad to kuma babu sun kuma sai ya sanya wannan kuma shi ba bukari akwai wasu wanda ya je saboda uluwu sanad su kamar abdullahi bin salih abdullahi bin salih al-misri katibul lay akwai magana ba kan cewa ba shi hadisin hadisi na hasan bin mutaba'a ko kuma hadisin na hasan bin zatihi kamar hadisin ya bin bukai wai duk ka gawar wato wannan hadisin ma waɗannan mutane kuma hamad bin salama duka aje shi ka aje suhail bin abi salih as-samman shi za a zanta yake cewa waɗannan sun fi gwammai gwammai irin waɗannan da ka fitar musu dan da za ka fitar musu da wannan ruwaya sai a cikin sahihaini ana samun wato wani hadisi wanda yake ka'idan hadisin gaskiya san ne amma a samu kawai a cikin sauran abiru da shi kuma ya kai wuce hadisin irin wani hadisin da kimma wajen inganci da haka al'ibra bi bi tawaffur shurut ba wai ba da abin da nan ba in mun yi magana cewa wani wani saboda wani girman sha'ani za ga wani sai a ce saboda qilamu sha'anihi ma fi hadha sha'an wani qilamu sha'an imamu imamu bukhari ba kasa yake da su abu hatimin razi da abu zu'atar razi ba to wani kidan kake magana kuma imamun nasa'i shi kan shi an ce ba kasa ke da bawul bukhari ba ba bawul bukhari kadan ne zai ne kawai kawai kawai shekaru amma ana cewa imamun nasa'i ya ma fi imamun muslim cika a wannan harkar to kuma ka ce kuma sharadin shi in muslim ya fara guda ya fara nasa'i ai kaga abu ya ya zama abu imamun nasa'i wani lokaci yakan da'afa wani hadisin da ma su a wajen shaykhani masu sahihi ne a wajen su sai ce shi gaskiya bai da ba laisa bi taqa kasan shi ya ta'alluti sosai imam nasa'i a ya ta'alluti in kun ga ba kowa ne ba kowace ne ya yawan rawu yake yadda ba saboda akwai ta'alluti shi in bai maka ba in bai mishi ba kawai zai sai sai ya sai ya fita da kai a saboda haka dai wannan shine ana iya samun kuma hadisi yana cikin sahih muslim amma wannan hadisin ya fi inganci akan hadisin da imam bukhari ya ruwaito duk da bil jumla hadisin sahih bukhari sun sharadin shi ya fi sharadin imam muslim amma kuma kat ya yakun lil mufawwaq ma ja'alhu fa'iqan ana iya samun wani wanda shi hadisan nasa shi ma an fi shi bil jumla amma kuma a samu shi da ya tashi rawaito hadisin hadisansa sun fi inganci akan wancan wanda shi wanda ya rawaito ana iya samun wannan saboda haka tafawutu rutab wannan kawai ana duba shi- shurut ne in sun cika ana duba shurut ne ba wai ana magana littafi ba ganin littafi dai gaskiya duk wannan duk ba daidai ne ba Eh, daga cikin wannan wanda na kawo muku magana ta suwaid ibn sa'id al-hanafi daga cikin hadisai a babul da ya ruwaito za ku ji ana rubutu hadisi man ashaqa wa af wa affa wa katama wa mata fa huwa shahid wannan hadisi ne mawdu'i amma abin da ya faru ya san kuce ne tulqi na fatalaqqan an ji allaka na wasu a bakin ne sai kawai ya rahoto abin zai rahoto abin shi zai ya haifar mai nake cewa ce wallahi tallahi da ina da doki da na je na halaka shi a ai to ai ai- ai qur'ani eh, sunna ce za a ba za a ƙarya ne ka je saboda shi amintacce ne kuma a ji labarin yana wasa yana rubuta wasu wasu wasu banzayen hadisai na na ƙarya ma to shi ne yake cewa shi da zai samu ya ce wannan halal dami a ji a kashe shi ya kamata a kashe shi ya sau tsaba wato tsanani don nuna maka wajen kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wanda ya- wanda soyayya ta kama shi sannan kuma ya- ya kame bai faɗi soyayyan ba ne ya kame ya- ya- ya- bai faɗa ba ya mutu a haka sai ya mutu ya yi shahada to kaga kaga wannan ba an- ba ba an gaya ba yan ashirin indiya ne shi ta tsiyansu ba Na na taɓa jin wannan hadisi a
ai bakin wani.
ai ai za ku ga galibi da tafai na da tafai na wato eh, ina jin ibn al-qayyim al-tafansa da ma za ku ga ya dan yi magana kan hadisi eh eh, to to wannan shine shine abin da yafi abin da ake magana kawai shine wato a samu ya samu a samu cika waɗannan sharadai din akwai wata magana da mun riga mun yi ta ba yana ganin mu ci gaba kawai kawai ga muna ta wannan shi al-hadithu sahih yufidul ilm ko galabatu dhann wannan duk mun wuce magana ta mun mun ta tattaunawa muna ganin mu wuce Ah, sai ah, ya ci gaba da cewa hadisi al-hasan ko Domin to- eh ko ومن ثم قدم-
baje ba
ومن ثم قدم سبيل البخاري eh daga nan ne eh, saboda sharadin sharadin bukhari din daga nan ne aka gabatar da imam al-bukhari sahih al-bukhari ala sahih muslim wannan bil jumla kenan bil jumla na'am sai ce mene thumma muslim kun ga shi ma dai abin da ke ta faɗa kenan sannan sai sharadin su wannan daga mun musu lakari wannan magana ta su خف الضبط to ga shi shine za mu shiga kafin mu shiga maganar hasan akwai wasu daga cikin hadisai wanda za ku ga malamai sun dan yi sun dan yi sabani na fuskan ijtihadi suka yi sabani kan cewa wannan hadisi ingantacce ne ko kuwa a bai karsa ingancin ba to wannan idan ka samu irin wannan wani lokaci za ka ga malamai suna musu idalaki da cewa jayyid Emina Hadi na cewa kamar kamar rawu ne taraddudi shi kimba ne wajen wasakansa ko kuma ahsan hadith ne to sai cewa gaskiya wannan ya wuce ahsan hadith to amma ko da kai tuka kimma kimmatu sahih ba to a bashi to a bashi a matsayin jayyidul hadith jayyid a Hausa misali rudin ana yi da Hausa ya za ya za ka faɗa abu tsakanin shi da Hassan ya za ka bambanta za ka fasara da hausa a jayyid da hasan ba ingantacce ba jayyid da hasan yanzu bai za mu ce da hausa misali hadisi
a ya yi kyau wani fi'ili ne a kuma ba kai kace ya yi kyau Eh, hadisi ne karɓaɓɓe karɓaɓɓe to makabu kenan fa Eh. to ku je ku duba dai dadi ni na na na dai fada muku dan har yanzu ana bukatan waɗannan eh, littafan hadisan da namu ana bukatan dan tarihin wasu wasu wasu wasu yare wanda ya kamata mu rika faɗa da Hausa mu tsaya ko mu yi tafaki kawai wajen an faɗa kowa ya ya ya da daga cikin malamai malaman mu akwai wanda naji yana fasara shahid da tsuru ni da wani fasan ta mun kyau sosai shahid eh yace tsuru ka gani da abin da ka ga yace yace- yace akwai tsuru a wa- a a- a littafin wani wanda yake da ma'anar wannan hadisin ka ga misali da abin da aka ga ganshi a nan ka ganshi a tara ta alaka kuwa eh to gaskiya kalmar ta yi kyau ni na ganin eh, mai kyau a bashi hasan kyakkyawa kuma akwai wani abu akwai wani yana kan wani ƙara yi mushi wani wasu kalmomi eh, a mafi kyau wannan ai kaga kyakkyawa dai kyakkyawa mace jagit eh eh hasan bashi mai kyau kawai eh eh kyakya- kyakkyawa kaga akwai dan mubaraka ko waya ai, wanda ya wuce hasan amma ya ne fa wanda kuma wai baku Hmm? Jayyid ya fi. jayyid ya ji wata ai da kila za mu zo mu ƙara magana akan jayyid din yace al shi kuma sai ina khaffa in kuma aka samu sharɗan sun ɗan yi sauki kaɗan fal hasan li zatihi to shike ne ya zama hadisi hasan li zatihi shi a karan kansa a kankin kansa wannan kusan eh, wato ma'anar hadisi hasan yana daga cikin abin da ya kasar da malamai kana ganin wani hadisi kaji malam ya ce da'if ya zama hasan shi a kansa ko ce hasan yana da magana al hasan lugawi ne amma hadisi ne sahihi mai imma wajen wajen inganci ko kuma ka tare ka wata rana ka ga ya yi baina baina ko ka ce wani wani yana aiki da hadisi da'ifi shi ba yana da hadisi da'ifi al-mutaqayyid ghayr al-munjabir ba yana magana wanda yake hadisi ne wanda hasan ko hasan bi shawahidi ko hasan da zatihi to shi a magana mafi inganci shine abinda malam ya faɗa a nan shine abinda malaman hadisi suka fi tsayawa a kansa akan- akan cewa bambanci tsakanin hadisi sahihi da hasan duk ɗaya ne in sai dai kawai shi wancan bai kai wannan ba shi wanda ya rubuta hasan hadis haddansa bata kai garari ga garadin wancan ba sai shi yanzu ya sauko ya zama hasan da zatihi da zatihi ba da amma in ya samu shahid kuma zai zama sahihin da ghairihi ko Ah. wannan ah, da yawa haka malamai suke fada cewa ah, duk wanda ya zama haddasa ta ɗanyi karanci to wannan shine wato a'la maratibi al-hadith al-hasan shine zama ya abin nan shi kuma wanda yake ad- adna maratibi hadith al-hasan fa shine a samu wajen da shi kuma ba zai iya yi wa a karɓa hadisin shi ɗaya ba ba zai a karɓa hadisin shi ɗaya ba amma kuma ba a tun kuɗi shi baki ɗaya to idan ya ruwaito sai aka samu wani shi ma gashi ya yi ruwaito irin abin da ya ruwaito amma aka haɗa su masu marasa ƙarfi da- biyu in sun haɗe sun zama mai ƙarfi ɗaya to shi kenan kaga shi ce mu ce to wannan ya zama hadisi ne hasan amma da tsaye shi to wannan shine shi abin da shi a malamai suke faɗa a nan na kuma hadi- amma shi wannan wanda ake masa irin wannan shine wanda wato raunin nasu bai tsanani ba wanda aka tsaya rauni sai tsanani kamar makarici wanda ake tuhumarsa ya rubuta wasu abatil in aka je aka kai aka yi bincike aka sanya shi a faifai sai a gani kullum shi ke rubuta waɗannan muyagun hadisai din da shi gaskiya kai kai kai kai mutaham ne gaskiya kai mutaham ne ba za a yi amfani da hadisin ka ba To, eh shine shine mun nuna da ko dai da zaki ko ne rai da shi ah saboda haka zaka ga wasu daga cikin malamai wajen hadi- wajen ta'rifi hadisi hasan suna suna dan shan bambam akwai magana na al-khattabi ya ta al-ma'ruf turquhu al-ma'ruf ma'ruf turuq to wannan shi duk magana ce ta su dai amma abin da ake magana al-ma'ruf ma'ruf turuq shine shi ma dai an san mashi kansa da mafitansa a- a- a riwaya an san shi yana riwaya hadisi sai dai shi bai kai matsayi na wato wanda yake an sallama musu a wannan harkar ba an san cewa ba ta kuskure da kaga kamar kamar irin su malik irin su asauri suna rubutu hadisi zaka ga ba wani mai taban su saboda asali an san su zakakurai ne a wannan harkar duk abin da suke ruwaitowa kuma ba sa ba sa wato ah, ah, kuskure sai kaɗan taɓi kawai shi hadisi ba'if a muka ce ko dai munjabin ne ko mutaqaid za ku ga abu abu isa at-tirmidhi ya zo yana shi ne da can galibi ko da ce hadisi hadisin sahihun ko hasan ayin ko ba'if shi hadisi hasan ba wai ba amfani da shi ne a baya ba suka amfani da shi amma dai istilahan abu shi istilahan ya zama yayi na malaman hadisi na matsalolin hadis to wanda ya zama an san wannan a wajen shi mai tsanani da sosan gaske shi imam abu isa tirmidhi shi daga baya sai ya sanya akwai wani wata gada tsakanin sahihi da da da'ifi yace to akwai wani abu da ake kira hasan ba wai shi kadai ke amfani da hadisi da wannan kalmar ba amma dai abin da ya zo da shi kuma malaman hadisi da yawa sun bi sun bi sun bi ra'ayinsa akan haka kuma ya faɗi abubuwan da yake magana da hadisi hasan shine dai wato abu wanda zai rawaito hadisi wanda yake a ba ya da tsa- wato rauni mai tsanani sannan kuma hadisi hasan din kenan bai da rauni mai tsanani sannan kuma aka samu wani ya mishi shaida da aka ce to wannan hadisi ne hasan hasan haka shi imamu tirmidhi yake faɗa a cikin littafansa Mm. shi yasa shi ma kanshi imamu al al ibn salah shi ma da tashi da ya tashi magana hadisi hasan haga abin da ya faɗa kenan ya faɗi qimma da hasan din ya kuma faɗi adna maratibil hasan shine wanda shi galibi um, yana buƙatan wanda zai zai yi injibari ya zama wani ya dan ya ya dan karfe shi saboda haka sai ya zama hadisi ne wanda yake za a karba su wa- wa- su wane ne galibi aka fi aka aka aka- suka shahara da cewa hadisi hadisi ne hasan
Mm.
kamar asin kamar asim ibn abi nazar al-kufi haka galibi hadisin hasan ne kamar hamad ibn abi sulaiman al-ashari hadisin sa wasu malamai suna cewa hasan ne da zati ko da gairihi amma dai da yawa sun tafi akan da zati abu hanifa a kai wannan wannan musaf ne ba wannan ko saurin baya iya kawo hadisin yadda misalin ke kawo ba da ka Eh, shi baka ake musaf ba wannan la hadithul babil min bayni yadayhi shi wannan shi wannan shi baya kuskure da wuya ya kuskure shi Mm.
shi wannan ai kimma ne wajen wajen hasan shahar shahar ibn hausha a shahar min hausha to hasan na hadis akwai ta taunawa ba da ya tauna abin ku je ku duba littafin malam eh mu dai gaskiya muna karban hadisan sa mun bara ai malam ba kai na sai banda shi fa ha- Abu Hanifa fa
zuwa nisa da bai bayan bai eh, to ai misali hadisin sa hasan ne ai ai an ce- an an danganta mushi wani ba'af da ba shi ma duk wanda yake mutu hadisi hasan an danganta shi wani abu ne na ba'af tunda an ce ba yana da tsarkin haddaliya ba ai kaga dan rauni rauna dawa ne ko yaya to ran nawan shi yana sa in ya kaɗi hadisi a karɓa irin malamin sa Hamad ibn Abi Sulaiman a ce shi kenan ai ai husnul banni ko ko a sai wani ya ruwato ya ya mara mashi baya
da shawari hmm?
sai da shawari galibin malamai gaskiya hadisi abu halima sai an sami wani ya abu kuma kasan wasu dai suna cewa wai kamar malaman hadisi daga kan ne suke mishi waɗannan abubuwa saboda sun san sun sun- sun dan shiga gingimu da shi sun dan yi wasu gingimu da shi ai ba sa masa da sauki irin su Bukhari- bukari da kake gani duk sauki bukari abin da zai baka mamaki yin da yake yana da sauki wani lokaci bai iya fitowa fili ya- ya ya jarkin mutum amma ji da haka bukari sai gaba ya sauka ba abu hanifa wallahi ba sai da cewa abu hanifa ka ba sai za imamu imamu ibn taymiya zaka ga zaka ga wani lokaci kadan ba shi kariya in kuna in kuna duba in kuna duba cikin littafin littafin almarwazi ba ku sa eh, littafin ba mu da su cikakke amma ya ya yi littafin na kitabu alwitr da kuma qiyamu eh, ramadan za ku ga an hada su duk a wuri an bubbuga su ba ku san ba kai waje ku duba littafin nan wannan littafi wasu wasu masail da suke da alaka da wato sallah da wasu abubuwa da muke da wuturi da waye samun ka samu dai har- kai zai wuya ma dai malamai suna cewa dai littafi ne da ya hada maka wa haka ma iktisadi akai amma dai duk wata ruwaya duk wani duk wani mashiga da mafita duk sai da aje maka aure amma da tashi zai yi magana ma abu ka Abu Hanifa saboda ya saba wata sunna sai a- an hada shi a waje guda ne za ku gani akwai na wut- littafin wutarin akwai na qiyamul ramadan banda shi ma akwai wani ko qiyamul layl ne aka aka hade su shahar sunan na almarwazi eh kun ka sa kowanne kowanne eh, kowanne kuka sa eh kowanne kuka sa za ku ga su duka hade za ku ga ba shi da ba shi da yawa ba shi da wato dogon shafi haka kayan shafuka guda jehu akai to yake da muna magana Abu Hanifa kawai da ya tashi Abu Hanifa ya kuskure duk kowa ya kuskure amma ya daga masa kafa a baya amma da ya kan Abu Hanifa wannan ya faɗa ne saboda karancin karancin sauraron ilimin sa saboda karancin zaman shi da malamai saboda kaza saboda kaza haka suke wa Abu Hanifa Eh, amma da magana ta inganci Abu Hanifa yana da fahimta ce Allah ya bashi fahimta wacce take da wuce misali ta amma dai rike hadisan yana masa wahala mun san hadisan ba ba mu ne fa masu an hadisi arba'in ba hadisan ake hadisawa da yawa in kun duba kitabul asar na da da da da da littafan sa ma da yawa ba ba kitabul asar ba littafan sa da yawa da multafai da yawa da Muhammad ibn Hassan suka yi ko Abu Yusuf al-Qadi su al-Maqsud da sauran za ka sana kawo bayan Abu Hanifa da dama za ka ga wani lokaci ya dace kama dai kuma za ka ga wani lokaci kana nan wala ga wasu an yayi wani kuskure wanda yake ba za a iya amintuwa ba gaskiya wanda bai iya bai yin irin wannan kuskuren haka ba za ka iya amintuwa da hadisansa ya hadisa amalan ya hafa ba da ka hadisi hadisi ne ba isi sai ma samu shahid nafi ibn abi nu'aym ka ne qur'ani na'am karshen da su da shi ko kuma eh gaskiya da ne da shi ya ka Allah ya jarrace shi shi da kansa ma ya kan dan kokwantan ya gama ya ce kai shi ne yana ganin ma kamar duk kuskure ya yi shi wani ba amma dai in dai fahimta ce wato ah, kar wannan ya sanya ku ki- ku yi amfana da fikihunsa wato akwai wani- wata fahimta da ubangiji ya yi masa zaka ji imamu shafi na cewa iyanu duk mu jama'a iyanu ala ajihar ya fil fiqh wala ba wasa ne ba akwai wani lokaci da in yanzu maka da wata fahimta kawai zaka ga amma akwai wasu ikhtiyar na ibn taymiya zaka ji na abu hanifa ne ba wasu abubuwa kawai zaka abu hanifa in ya fara in dai wurin ijtihadi ne wadan to zaka ga ko ijtihadi ba Eh, za- baya magana na sokana shi kawai dai hadisai ne da sauransu kuma kasancewa ya rasu da wuri ɗari da hamsin ya rasu shekarar ma da aka haifi imamu shafi'i sai ka gama ai ya rasu da wuri to hadisan ma ba a gama hada su ba balle ma ya hamu ya haddace to an dai daga an shuɗe Allah ya riga eh kamar nafi ibn abi nu'aym ah ba akwai ta ma akwai magana kan kan kan hadisin sa shi ba ba magana fi inganci wala hasan hadis ne hasan hadis ne eh nafi shi dai mai qur'ani nan malamin su kanun da warshi ko malamin imam malik ko san malik ya yi kafin wajen shi ko eh abu ku sani ba malin ya yi kato wajensa sai da ba sani ba kuma tun farko al'abar ne ko daga baya ne inda ya girma malikin su ɗan sosai wataƙila al'arzu ya masa yana mutanen madina ke yi wanda aka fi kawowa na shafi za ku fi kawowa ba shine muhammad ibn ibn ibn ishaq sahib magazi wasiyar shi matsalar muhammad ibn ishaq sahib magazi wasiyar na farko dai kun san malamai da waɗannan mutanen Allah ta'ala ya musu abin da amma daga baya kuma sai ya zama shi ya dan damu da rawaito labarai sira da sauransu to kuma wani lokaci kawai sai aka koma kuma aka dan fara dan matabbacewa kirga wannan hadisin zai ji hadisi ne jihatin sahiha wa saqima to in ya tashi kuma shi kawai tunda shi labarai a lokacin yana dame shi sai ya kokari ya hade su ya hade su ya hade su irin inda ake cewa akwai wani tuwanci da ake dan yi wani ya yake fada labari ne kana hada fitin labarin sai aka wani gaba sai kace wannan gaba akwai akwai akwai gibi a wurin kana bukatar wani abu zai cika ta eh akwai wani turanci da suke na manta to amin da an dai gane ko an gane abin da nake faɗa wai hako kamar waya je je ruwaito akan yakin badar to duk sai ya samu samun labaran sai ya samu ingantattu sun faɗa amma sai ya samu wani waje jiji tana bukatar dole shi wani karin bayani a wajen an fahimta tana bukatar shi an kara wasu bayanai a wajen to sai ya je kawai sai ya dauko waya bayifiya kawai sai ya kara ta wajen sai in babu ita ba labarin bai tafi ba to wannan na da ci abin da sa da yawa ahalin magazi wasiyar malamai suka suka rarra su da yawa su galibi ta wannan fuskar ne galibi ta wannan fuskar ne wasu daga cikin malamai akwai waɗanda za a ga su suna yi amma kuma saboda an san su imamai da an yadda da su amma dai su Muhammad bin Isa sai ya zama suna yin kurakurai kuma to wani lokaci kuma gashi kuma sai aka jabce shi da tadlisanci to da aka jawo amma magana mafi inganci a wajen malamai shi idan yace haddathani to shikenan sai ka karba a matsayin hasan hadith shikenan amma dalibin sa al-waqidi shi da yake ya tafi ya tambaya kan irin wannan aikin kuma kurakurai yake yi babu amma ya cewa ba mu gushe ba muna muna yi wa babu al-waqidi kara sai ya tashi wata nabi ya ruwaito hadisi ko daga aban ne hadisi na waye ne na aban ne daga anas yaje kawai juya shi isnadi kai a matsayin mai shi isnadi mai kyau ba ba yace ai daga nan muka ji muka ci kai wannan ina yaje kawai waqidi babu ibn umar akwai akwai matsala tare da shi sai lakan ba muhammad ibn isaac hadisi hasan ne a cikin al-halal wal haram amma a magani hadisin sa ingantacce ne bari ba ku misali na kai wannan misalin kai barba da kudafa kusan kusan ƙabiya na hadisan garanik eh ba zan faɗa kawai a hadisin ba amma dai hadisi ne wanda yake akwai magana kan inganci da warshe ingancinsa amma yau ba abinda mutu aka yi min ba zarta alaihi kafir min mutu aka yi min ta da'ifin hadis agar abu ya hata ila nazar ga daga cikin malamin nan shekara uku ko hudu malam shi ma ya ta magana kan wannan hadisin a lokacin an bada kun dalilai gaskiya mu wafaka ba akan wannan ta fuskar sila a hadisiya in dai ana son a haƙura ne a ce da isnadi za a haƙura da wannan ruwaya to dole a haƙura da wannan ruwaya gaskiya Allah iya kada ji a je a fayyace me dalili me dalili to abin da sa nake son kawo nan ba wai maganar garani ka magana ni wannan kowa zai duba ya gani abin da ya masa ya zaba amma dai akwai akwai wato bayanin sa ibn taymiya ba yana cewa ba shi wannan ma hadisi na garani yana nuna magana yan annabi ne shi ibn taymiya ya karba ibn hajar ya karba ya karba so abba bari sun karba wannan shine magana kuma fi inganci wannan hadisin ya tabbata illa ya kan ne fasaran shi bai fasaran shi ba kawai kawai kawai mazala ne yana gani yi da mazuru wani shedani ya dinga ya dinga laka na mushi qur'ani ba ba haka akai ba akwai akwai abin da ake magana akwai abin da mazala yi tsammani wannan kuma da ba ubangiji ko shi kan kawo to gajiyarsa a lokacin da ya ce ka karanta ba za ka manta ba sai ya ce kuma sai abin da ubangiji ya ga dama ana samun haka a duk wani wata ni'ima da ubangiji ya maka sai an samu ta inda gajiya ko ɗaya ne dan Allah baka gajiya wanka kamar na wajen ubangiji in tabiya shi a wajen sama wannan hadisin ingantacce ne kuma yana da gaskiyar lamarin wato maza Allah ma shi shi a wajen sama ya kara musu imani ne ni ma dai imani ya kara mun gaskiya alhamdulillah a a ruwayar in ka je ka biyo ta kalan ayar zaka je zaka je inda aka kawo ayar kuma hadisi a cikin asiha abin da suke fada cewa daga jin wannan ayar sauran sauran mushrikai da suka da suka da suka yi sujada to sai ta adam da yake sujada ko kara suke masa to sai sai Allah zai da hadal qala rabbil min qaitaini azim kai je kawai dan ya fada wajen ya je ya fada wata aya sai mishi su da suke cewa ya annabi zai alaihi dhikru su da suke cewa ka zo da azaba su da suke cewa su da suke cewa ka zo da kaza ka zo da kaza mu ba yayin ma da sai ka zo da kaza suka kawo shi wala kuma ka ce wai kawai dan yana kare ya kawo su jerin jerin jerin ayoyi ne za su tsaya su mishi jada wani abu da suka ci to wannan shi ne ake kira wani wani waje da ya cika maka kissan sai ka ka je ka saba ruwa ko da ishiya ce kaci-kata to su ahal magazi suna yin wannan wani lokaci kuma takan zama ana ta inganta wani lokaci mata zama ta inganta ba an fahimta ina ga gane abin da sa wani lokaci muhammadu bin isa ake rawar hadisin sani ya da wannan in kana bin abin da zaka ya ce hadafi ne fulan wa fulan wa fulan wa fulan ya tara su jami'uhum sai ya shiga abin sa shi ba shi dai ke yi ba da yawa magabata suna yi az-zuhri yana yi amma zuhri shi imam ne malamai kuma ba dai gaskiya duka haƙuri suka yi masa don domin ya za ka yi da shi shi gaskiya in za ka zama za ka zama farsashe ne in ba karɓa hadisin ba to za ka ji wani lokaci da yana cewa wani da wani ne suka ka bani da yawa kuma na fi hada hadisin wani akan wani amma sai ya haɗe maka shi sai ya faɗa maka su so abdullahi bin wahab yana yin wannan shi ma abdullahi bin wahab ma ya dan sakaci wajen sauraron abin nan eh ya dan sakaci amma da malamai sun ce faqih ne dai ma ba wani ko ya da cewa na faqih ne yace ya je na faqih yace ayin karuba hadisi za ga ala faqih ne sosai yana ganewa kusa kowane mutum malaman da inganci nasu ba amma kowa yana kusa inda yake dan gazawa sa ba eh kamar wannan malami malamin mai wannan mai wannan majalisin kun san shi kun san shi ba akwai inda malamai ke ganin ya dan sakaci ba in ka duba misalin din sa za ka ga inda yake da sakacin za ka ga inda ke dan koyarwa koyarwa ya ce mislahu na hawa waye waye da sauransu to duk abubuwa an sai su ci kurkuɗe maka sakaci ne malamai suka kiddiga ana shi a wajen shi banda shi kuma akwai hadisin samak ibn harb a wajen wasu malamai ba wajen kowa da kowa ba amma musamman hadisin samak ibn harb hadisin da yake rawaita daga ikrima wannan malamai suna cewa akwai magana akan ta akwai magana akan ta ba an caji da yawa an caji da yawa malamin da yawa bai cika yarda da hadisin shi ba gaskiya a galibi in ya rubuta hadisi daga ikrima bai cika yarda da wannan hadisin nasa ba to yana ganin sai Muhammad ibn Amr ibn Alqama daga Abu Salama al-Ansari Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Madani al-Laythi riwaya da ke ruwaitowa daga Abu Salama shi tsiyansa wata na ce je ruwaito fatawan Abu Salama sai ya je Abu Hurairah ne ya gaya mishi kuma ba daga manzon Allah to kaga baka iya mutu amma shine Imam Bukhari ke cewa to wani lokaci dai mukan karba ko ma yayi tafarrudin wani lokaci ko mu ji kai muna tantama shi dai haka ne yau dai wata ana ko za ka ji Muhammad ibn ibn ibn Amr ibn Alqama kaji an ce hadisin an karba sun hadis babu dalili kawai malamin ya ji kawai hadisin ya masa za ka ji ya tanta ba ce kai shi bai da ba dalili yace saboda ai wannan yana dan kula kure haka Muhammad ibn Ishaq al-Qurashi al-Madani shi ma wannan duk marwaita ne suna da yawa za ku ga galibi malamai Muhammad ibn Ishaq al-Qurashi shine ya rawaito hadisin munkar da nake da sunan su to wasu malamai sun karba ma Muhammad ma ya karba abu bai alkasa ibn sallam ya tambaye shi cewa kai kaya da ce ni na yadda eh mun ka gani kin na yadda to ana sa iya samun haka wani lokaci kuma ga ya ruwaito abin da ba za a yadda ba to wannan kusan shi shine sai a wanda za ga wasu daga cikin malamai kuma sun yi tantama akan hadisin sa hadisi ne sahihi ko kuma hasan kawa abdul aziz ibn abi rawat waya da yake daga wanda ba ibn jurayj ba in ya daga ibn jurayj hadisi sahihi ittifaq bil ittifaq amma in rawaito hadisi wanda ke ba daga ibnu jurayj ba to shi ma wannan ba a karban shi sai an abin nan sai wanda kuma suke su kuma suna kasa sosai su gaskiya magana ta inganci ba za ka ce hadisin ya hasan ba kai tsaye sai dai bi shawahid ko bil mutaba'a daga ciki akwai haddad ibn arqa kun san tarihinsa wanda babban malami ne ba kamar malami ne shi wannan mutum bawan Allah shi abinda daga baya ya same shi girman kai ne ya dame shi da girman kai da jin isa in ya zo babu zai shiga sahun da huwa kai ya ga wasu wasu wasu kalamai kawai sai ya koma yana wani tihi yana abu daga nan ubangiji kuma sai ya jarabce shi a hadisin nasa a shi sa abin da da ba- da hatsarin gaske Allah ya tsare mu tun daga nan sai ubangiji ya mai da hadisin ya sa hadisin kuma ya mai rauni kuma ya daga wasu kurakurai kuma da tambal limami ne ni ya fi tsammanin wannan abin da ya mai ubangiji ne shi kashi yana cewa ba abin da ya halakar da ni sai wanda nan rayu da rika yi ba daidai bane bane shi Abdullahi al-Umari dan uwan Ubaydullahi al-Umari hadisin ya hadisin hadisi ya ba'ifi magana mafi inganci duk da akwai wasu daga cikin marubuta marubuta da zawo inda suka ce su ba su yadda ba amma dai galibin malamai hadisin Abdullahi al-Umari ba su amfani da shi sai in ya samu wuta ba wani lokaci galibi dai hadisin ya rubuto ko da a matani zaka samu ya da asali gaskiya Abdullahi al-Umari mutum ne shi ma imam ne sosai sai kuma hadisin Husayn ibn Abdurrahman al-Jazari a za ku ga shi ma hadisin hadisi ne wanda yake da'if amma qad yatahassan bi shawahid aw al mutaba'at banda shi sai Ahmad ibn Abi Sulaiman mun faɗe shi da sauransu dai suna da yawa a sai a je sai Shahr ibn Haushab da aka da muka faɗa kai za ga ai sabani hasi hadisin sa ya yake magana fi gaji Shahr ibn Haushab a ba- bai kamata a ce ce za a koya yaƙi hujja da hadisin sa ba ana hujja da hadisin sa ne shi ne magana mafi inganci sai ibn Hajar ne daga baya suka zo suka shahara cewa hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni gaskiya amma an ba haka ba shi mutum ne wanda yake wannan sai wanda kuma kai tsaye an san gashi ya ji mutum ne mai ilimi ya ji hadisai amma malamai sun iya da hadisan sa amma wasu kuma ana samu suna karba da hadisan amma magana mafi inganci galibin malamai ba su amfani da hadisan su ne kamar al-harith al-awwal al-harith al-awwal babban ɗalibin Ali- Ali bin Abi Talib ne kusan ta almajiran da ka sanya a nan shi ma ba su wuce ba bai kasa da su ba wajen sauraron sa ta ma shi dai ana ɗin tuhumar sa ne tuhumar sa ba ta bangaren bida aka ɗaya ba ta bangaren cewa shi din yana kura yana zuwa da wasu abubuwa da ake tsammanin karya yake yi da haka wasu ke ganin ba za su karɓi hadisin ba wasu kuma za ka ji suna cewa suna karɓar hadisin sa idan ya samu ta ba daga cikin wanda ya tsaye da shi akwai ash'abi ali ibn shahid ash'abi da sauransu za ga imamu albani da ya zo magana ya ce ya ce an yi sabani a kansa akwai wanda yake ganin ya da sanya al'amari wani kuma yana ganin ina hadisin sa hadisi ne wanda yake qad taqaada an daraja al ihtijaj bil marra Eh, muna da lokaci ko mu ci gaba a da lokaci yau biyar to ina bari mu karasa da bari mu karasa a ciki akwai kuma wasu daga cikin hadisai hasan za ka ga su an kira su hadisi hasan ne ba ta fuskan wai saukin hadda ba da aka samu amma sai ta fuskan wato shi littafin da aka samu shi littafin ne ake ganin tun da bai- ba daraja ta asama kai tsaye ba sai ba a karba ba Bai- ba ya hujja da shi kamar inda ake hujja da sahihi ba kamar hadisin Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddi shi kaga ai shi Amr ba wanda ke tuhumar sa ana bihi ba wanda ke tuhumar sa Shu'aib na jaddi shi kuma ba dan sahabi ne ba wanda zai zai na tuhumar sa kaga duka wasu ba ba fi illa tuqa su sai amma tare da haka me yasa duk da da zafatul isnad saboda hadisin wasu daga ciki malamai na cewa ba ji ne aka yi kai tsaye ba to saboda yiwuwan a iya samun kuskure suka fito ya sauka ƙasa ya zama hadisi hasan amfanin wannan shine yanzu da zai zo ya ta'arubi tsakanin hadisi wanda yake sarihu sama'i ne da shi wannan hadisi da wani za a bar wancan saboda wancan an fi tsammanin kuskure ba zai kaga aka sun yanzu yanzu kai haddan ka da rubutun ka rubutun ka za a gabatar So, amma su a wancan lokaci su hadda ake gabatarwa saboda rubutun ba ana ta kokari a gyara shi ne a yi waye da sauransu sai an tabbatar rayin madkhuli ya shiga ai al'umina min al-labsi waye waye min al-ikhtilaf waye duk wannan banda shi a banda shi sai hadisin bahas bahas daga babansa banda shi sai hadisin al'ala daga babansa waye sun waye sun babansa al'ala al-huraqi daga babansa ba ne to to aje nan da su hutu ni ba ba faɗan komi eh al-huraqi al'ala al-huraqi saboda haka da waɗannan da za a ga su malamai sun sun bar su ne a matsayin wato a ala maratib al-hasan ne su ma saboda min jihati anna ruwajiha duka ma'amunun ne an yadda da su to amma ta fuskan cewa hadisin ba wai sarihu sama'i bane kawai dai qad hasalat thiqa bil maktub sai aka ce to yanzu yanbaghi an yata'akhkhara an darajati sihha ila darajati al-hasan wannan shine abin da su malaman suka yi aljayid na faɗa muku cewa aljayid mu bar shi sai mu tashi akan wannan masalar insha Allah ta'ala tunda lokaci yayi babu tambaya sai mu sai mu kulle karatun kuma ba'd bin hakim ana bihi sai ala ibn malla adabi eh wanda ba san shi bane ba al ala al huraqi nace waye sunan baban shi wa sunan baban shi ku duba mana to a ba ba nan abu kenan ba in ba ku saba ba sai a duba eh ina ba shi hawo da yi su'al ko ba haka ba to shi ke da matsalo wa sunansa a sheikh a sheikh ai ne ko google ne to insha Allah wannan shi ne zama na
ba wai dogara an magazi ba an fi dogara da ilimin hadisi sama da shi a halal da haram a Hmm.
misali na abin da ya shafi tsira na'am an fi dogaro ga hadisi sama da ita kanta tsira
in shi ne ke ce maka halal da haram kenan idan abin da ake wannan halal ne wannan haram ne wannan sarki ne wannan imani ne wannan malamai sun fi tsanantawa amma hadisai na labarai wannan an bari a iya dan ba a labatawa din ai lagwada lagwada ne kawai a- a- abin nan sai dai shi ma sira din galibi galibi ka san yadda zaka dabbaka ayoyin jihadi ku ji daya ka san yadda zaka dabbaka wato tsarin musulunci wajen hukunci da kawo dokoki kama san me yi tsarin musulunci din wajen zaɓe in baka kowa zira ba za ka mace komi ba siraye zaɓen shugaba ba Eh, in ba kowa zira ba za ka mace komi ba shi yasa da yawa da yawa da yawa da yawa waɗanda wanda suka magana boko haram wanda suke magana katin boko wanda suke magana wannan wani yaro nan mahaukaci dan su ja wanda ya ta magana cewa wata mu nan duk arna ne mu nan- mu nan duk jahilai ne ba su san komi ba wata ranar insha Allah za ku ji za ku ji za ku ji in Allah da zamu zamu karatu na musamman akan wannan mutane da hujjojin su da yawan su ba sa karanta waɗannan sira su karanta abin da malamai suka faɗa kuma ka zo kana magana abin ka abin da kai baka sani ba ku za ku za ku ji na faɗa kai tsaye haka ba shi da daɗi ka shiga shiga harkar da baka sani ba ba shi da daɗi kawai ka ce wai kawai wani wani tunda yana yin yana yana yana yana yana yin zaɓe ko kuma saboda yana yin aikin gwamnati kawai shi arni ne yaro karami fa ina ka samu hudu haka ake kawai karanta aya aya ka gane kai kadai haka ake yi saboda Allah yanzu zaka iya zuwa ka- ka- ka karanta tazin warakat na na na na- na na Abdullahi Gwandu dan ya ce maka gashi mun je yakin tafkin kwato mun je waye baka je ka ka- ka ji labarai abubuwa suka faru ba tarihi kawai baka a rubuce kana bukatar wani zai baka alqaraid alhaliya ya kara gaya maka wasu bayanai da kake bukata sai ka je duk malamai amma kawai mutum ya zo ya ce kawai kaza babu kaza ba kaza kaza na gudu kaza waye kaza waye kaza waye wallahi wanda inda yana katin da gaske in aka shiga galibi bangaren jihadi da musamman musamman duk wanda kaga ya kuskure kan jihadi to ya samu khalal asira dan asira anan ne kake ganin ake kake ganin asalin yadda maza Allah ke awwala ayin Qur'ani da suke cewa jihadi galibi kuma in kana bukatan kasan wato fahimtar musulunci kan yadda ake sa shugaba to za ka ɗauko shi tun daga lokacin da manzala ya koyo yau fati zuwa sai lokacin sai na Uthman abin da ya faru lokacin sai na Ali na zai irin shi ne na Uthman din to aka ba bambanci nan ne kuma fa'ura shi da Allah ta'ala manzala yake cewa alaikum bi sunnati anan ake zuwa a ji a ɗauka me ya ya ya ake yi? amma wani ya ce wai ai demokradiya babu shi saboda zaɓe zaɓe kadai wannan ba ba- ba ba- ba a cikin ma abin da ba ya sa muke cikin shi mutum demokradiya ba a ciki ba a ciki akwai magana dai wato zaben cewa wani jahili ko karuwa ko wani waye wani zama daidai da shugaba mai hankali akwai wannan maganar amma ba shi ne shi ɗaya ba kuma wannan shi ne mafi karanci ba inda shi ne kadai wannan matsalar mai bukadiya abu da sai mu gode mana Allah ba saboda abu abu a hankali kwarai da gaske Mm.
malami ta rubuta sa ko kuma ta karanta sa da kuma na'am eh bismillah bismillah kamar shi ma mun sai mm da zai mu sai shi ma mun sai wannan littafin da ta ne sai ya sai kwarai kuwa musamman alkubaran nan nan ne duk wani wato karihansa ya zubita a ciki ana aka gane wato cewa shi din ma wato yana ba huwa fi zinati al-bukhari wa abi zur'a wa abi hatim a banda wannan wanda yake hannun mu a yanzu akwai al-kubra ko kwan na tambaye ta ta kusa 200 eh kwarai kuwa eh ita al-kubra din babba ce eh, ita- ita ita wannan tsakura aka baka a cikin wannan wa- wa- wa- wa- wa- wannan mushtahun da kake karantawa tsakura ce don a cikin duk in ya kawo maka sai- sai sai- sai hadisi ɗaya sai ya kawo maka tsoron kunsa baki ɗaya kuma dai ya ta magana a kansu banda shi yana da man- yana da manganu da yake da shi a littafai da kuma sauran littafansa da yake da su a gefe wanda ya yi magana kan marwaita a nan za ka gani ai za ka ga da yawa da wuya a kawo wani rawi sai ka ji an ce imamu nasa'i ya ce laisa fi tuka ko tuka laisa fi ba'as ai shi ya yi magana kan marwaita da yawa shi kwarai da gaske kamar inganta littafin nan na ji wasu malamai suna inganta sun sa bukari ga musulmi na wasu su sa ibn musulmi eh ibnu kuzaima kawai abin da ake kawo shi saboda shi sharadin sa ya fi ragowa ya fi na sauran wanda ba bukhari da muslim ba saboda yana da tsantseni yana da shirin tahari sosai sai ake cewa imamu la'imma yana da tsantseni sosai in ya dan kokanto ma akan hadisi imamu la'imma bangaren hadisi da kuma bangaren tauhidi da ya- da ya da ya yada in ya kokanto eh in ya kokanto ma kawai sai ya ce maka to in sahha in sahha in ya tabbata kenan don tsabar wato yanayin da ke da tsintsi sosai a tahari dinsa shi za su iya kawo shi amma mu dai abinda muke faɗa shine duk wannan maganar kawo maganar littafin nan wannan duk ibn wa al-hanafi duk kai sun yi magana cewa wannan shi duk ba haka bane gaskiya shi shar'i kawai in ya cika shar'i ya cika shar'i ana iya samun littafi hadisi wanda yake bai cika sharɗin inganci ba a bukarin ba amma sai da sharɗi na hasan sai dai galibin abin da yake ya kawata ku fahimta mutum na hadisan shi da ibn ke magana mutum na hadisan bukhari da muslim wannan shine ko da ka ce wai kan hadisin wani wani ya fi inganci to amma da shi mutum da kuma asalin hadisin ba za ka cin kuɗi ka ce bai inganta ba wannan shine abin da ake magana amma ba ana magana cewa ana iya kawo wata jadda isnadiya wata ta wata kyau ba akwai wannan da yawa gaskiya akwai wannan da yawa za ga da yawa da yawa bukhari bukhari ya kaga kamar da nace muku bai hamad bin salama a cikin usul fitar mushi da hadisin ba amma sai ga kuma kuma ya kawo hadisin sabit al-bunani daga wannan sa kuma ta inda wani zai kawo daga hamad bin salama daga sabit al-bunani kuma wannan ya fi inganci to wannan shi muke magana insha Allah to a wannan yau insha Allah shi ya zama hutu kenan ko sai Allah ta'ala ya dawo da mu abinda muka sani Allah ya ba mu lada abinda muka sani Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya ba mu sa'a ibada Allah ta'ala ya ba mu sa'a سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ على هذا النبي نجني ابن عبد الله